نحمده ونستعينه ونستغفره ونشهد ان لا شريك له ونعوذ بالله تعالى من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا نساء واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اما بعد فان اصدق الحديث كتاب الله واحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها فان كل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار اعاذنا الله واجارنا من النار babu yawa musulmai assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh yau ma cikin yadda Allah da dacewa daga wurinsa ya sake kawo ra'ayin zuwa ga wannan yammaci na juma'a daren asabar wanda a yau mun kai azumi na ashirin da ɗaya muna roƙon Allah ta'ala ya datar da mu da dukkan alkhairan da ke wannan wata ya gafarta mana ya sanya wa cikin bayan sa intattu a cikin wannan wata da Ramadan. To a jiya ba manta mun tsaya a cikin ayar mai lamba ta ɗari biyu da saba'in da a da hudu. Yau za mu tashi ɗari biyu da saba'in da biyar. A karatu ɗalibai na yadda gona gona. Karatu daga wannan ta gaba ta ɗari biyu da saba'in da الذين يؤمنون أموالهم بالليل والنهار
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الذين ينفقون أموالهم بالليل والنهار سرا وعلانية فلهم أجرهم فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتكبره الشيطان لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس ذلك بأنهم قالوا إنما البيع مثل الربا وأحل الله البيع وحرم الربا فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى فانتهى فله ما سلف وأمره إلى الله ومن عاد فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون
na domin dawo baya kaɗan fadin Allah ta'ala allazi na yurkuna amwala birdai wan nahar sirran wa daniyatan falahum ajrun inda rabbihim wa la khawfun alaihim wa la hum yahzanun Allah ta'ala ce waɗanda suke ciyar da dukiyoyin su birdai wan nahar a dare ne sirran wa daniya a sirce da kuma a bayyane ai fi sabilillah a cikin dawon addinin Allah a koyaushe suna sadaukar da dukiya suna ciyarwa. Allah ta'ala ce falahum ajrun inda rabbihim suna da ladan su a wajen ubangijin su. Wa man kana ajruhu inda rabbih fala yuzlamu min shay. dai ya kasance kwalayensa na wurin ubangijinsa to ba zai tozartar da komai daga wannan ladan nasa mutum zai ji samu sakamakon sanadiya da ba Allah ta'ala ba ya tozartar da ladan masu aiki kamar da faɗa su wata hud wasbir fa inna Allaha la yudhi'u ajra al-muslimin kuma kai akwai lalle Allah ba ya tozartar da ladan masu aiki wala khawfun alaihim ba mu tsoro a kan su ai na kasin ajiri wajen tauye kwana da mutum ba zai je kiyama da ya aiki kuma ya samu an rage musu wani abu da rana an wani da fadi a wani ko kuma ba mu tsoro a kan su cewa dukiyar su za ta kare domin ciyar da dukiya domin daga addinin Allah ba ya sa dukiya ta kare kamar yadda rowa ba ya sa dukiya ta kare annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ma a sassan da mutum ma sadaka ba taɓa tauye komai da dukiya wallahu ya tawalla tarbiyatuha wa ilmiha Allah zai tabbaci kula da wannan dukiya da kuma haɓaka ta a gare shi wala wa ya sai mun san a kuma ba za su yi bakin ciki ba a rayuwa ban sai fara da ma sai rawa min sawabin bukati da sannu za su yi farin ciki da abin da za su gani na sakamakon ciyarwarsu a duniya wa yuwaffi lahum jazaa'ahum kuma Allah zai cika musu sakamakonsu wa yurbahu lahum fi tijaratihim kuma zai sanya musu riba a wannan kasuwanci nasu ka san mai ba da dukiya da kuma addinin Allah wata wani kasuwanci yake wanda ba a tasgaro Allah ta'ala ya faɗi cikin aya yarjuna tijaratan lan tabur suna fatan samun riba wani kasuwanci wanda baya tasgaro wani ruwa Allah ta'ala ya ce هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم تؤمنون بالله ورسوله وتجاهدون في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم وذاك ومن تجارة تاسو الله بباس ريبا القيامة الحميدة عند الله وتريبا فريبوا الله wannan aya ta gaba bayani ne game da hatsari na riba to illa ko babban laifi ne bayani a kayan wato ta'ammali da kuɗi na riba. Allah ta'ala ya ce allazi da ya kuro na riba. Waɗannan waɗanda suke karɓar riba an yi akuzo na suke karɓar ta. Al'aklu ba ana nufin sai ci ba ne kawai in dai mutum yana karɓa suke ta'ammali da riba ta kowane irin nau'i. Wa huwa ziyaratu bil mu'amala ita ne ziyara a wajen mu'amala bil nuquli wal wal mutumat mu'amala ta kuɗaɗe da kuma abubuwan ci kada da wajen gwargwaro wa huwa riba tawassul ita ake kira riba ta fifiko wala yakunu illa inda jihadin jins ita riba tawassul ba ta kasancewa sai yayin da jinsi ya zama iri ɗaya to anan ne riba tawassul take shiga eh awul ajal ko kuma suke kare a wajen ajali lokacin biyan bashi wa huwa riba nasa ita ne riba ta jinkiri wa yakunu fi mutahidil jinsi wa mutahid yana kasancewa a jinsi daya ko jinsi da ya bambanta wa huwa bai'u wa huwa bai'u ma ta'jil ta'jil da wa dai shine ciniki tare da jinkirta wato kudade guda biyu aure da mun ko dayan su kama huwa mufassalun fi sunna kuma yadda yake rabe a cikin sunna an yi bayani da nan Allah ta'ala ce wadanda suke karɓar ibada ya korona min korona ba sa tashi ba za su iya tashi ba daga kaburburansu ranar tashin kiyama idan ka musa kaho kowa zai tashi to su masu cin riba ba sa iya tashi daga kaburburansu a ranar da aka yi kusa kaho nan da za a tashi ba illa kama ya komo lazi ya takabbatu shaitan min almas to ga yanayin tashin da za su sai dai kamar yadda mutumin da shaidan ya buge shi da shafa yake tashi yana tashi yana fara wato haka masu kira ba za su tashi kamar yadda wanda shaidan ya buge shi da shafa yake tashi yana fara eh Allah ta'ala ya ce zalika ai abin da yasa hakan ya faru da su allazi nazara bihi wannan musifa ta sauka hari su bi annahum qalu ai bi sababi annahum qalu saboda dalilin cewa su sun fadi suka ce innamal bai'u mithlu riba wai abin sani kawai ciniki kamar da yake tunda kowanne kuɗi da yake karuwa eh fil jawabi wajen halacci wa hada min aksi tashbihi mubalagatan kaga wannan sun kuya tashbihi ne wanda yake na mubalaga ai nadzabu riba wal bai' fi silati wahid sun tsara riba da ciniki a wajen zai ɗaya kawai suka ce aiki riba ciniki kama da zai eh madadin ma su ce riba kamar ciniki ne sai suka ɗauko cinikin suka ce shi ne ya kama da riba ma'ana sun halatta riba ke sun kiyasin ciniki a kayan riba tunda kowane dukiyar tana faruwa ne Allah ya sauwaye na Allah ta'ala ya ce wa halal na bai'a wa harrama riba alhali ko Allah ta'ala ya halatta saye da sayarwa shi ne cinikayya wa harrama riba kuma ya haramta riba lima fi riba min akzi amwalin nasi bi ghairi muqabilin saboda abin da ke cikin riba na cin dukiyoyin mutane ba tare da wani madadi ba cin dukiya ne da barna ci da gumin mutane faman ja'a hu mawidatun min rabbih duk wanda wa'azi ya isa gare shi daga wani ubangijinsa fanta sai ya haɗu da ya ji an hana ce riba cewa haramun ne sai ya tuba ya ya daina fara ma sadaka to abin da ya gabata kafin hanin ya halatta gare shi wa amuri da Allah al'amar sai na wurin Allah wa man hada wanda ko ya koma ya ci gaba da mu'amala da riba bayan kuwa halarci ko hani ya isa gare shi ko la ya samu na to waɗannan su ne ma'abuta shiga wutar Allah ɗaya ko fiha qalidu kuma su masu da kowa ne cikin ta da annahu kafaru bi sababi tahrimi ma haramalla saboda su sun kafirta a dalilin halatta abin da Allah ta'ala ya haramta to wannan aya ayyuka da kullu suna magana kai matsalar riba eh ita riba tana cikin kabarin zunubai manyan manyan zunubai wanda Allah ta'ala ya hadi a kai da su kuma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam shi ma ya hadi cikin hadisai da asalin ma'anar ita kalma ta riba kamar da malama suka yi bayani a ga wannan littafi da suna tafsirul Allah sharhi ne na mutum da Allah na shi Abdurrahman Al-Bassa yake cewa a riba fil lugha asiyar muka ce riba a lugha a yare na larabci shine kari wa min qawli ta'ala da shi akwai bari Allah ta'ala fa iza anzalna alaiha ba tazzat ba tazzat warqat eh idan Allah ta'ala ya ce ayati annaka taral anta khashi'atan yana ce ayoyin Allah da ka sa kai kashe shiya ka sa a kuce fa idza anzalna alayha alma idan muka saukar da ruwa a kayanta in tazzat warqat sai ta kumburo sai ta faru eh warqat bi ma'ana zadat sai ta faru shine ma'ana adibar asiyara a lokaci yace ma'anarta a shari'a kuma az-ziyadatu fi ashiya fi ashiya'in makhsusa ƙari cikin wasu abubuwa ke bantattu ababan da riba ke shiga za mu ji bayani ruhu haramun bil kitabi was sunna ita riba haramun ce a qur'ani kuma haramun ya sunna ba wani kuskure ba in dai riba ce to haramun shari'a ta ayoyi da yawa cikin qur'ani sun yi magana akan riba alal misali wani aya da makaranta tana ciki sannan akwai aya a suratu ali imran aya ta ɗari da talatin Allah ta'ala ce ya ayyuhal ladina amanu la ta'kulu riba adha'afa mudha'afa wattaqullaha la'allakum tuflihun Allah ce ya ku wanda suka yi imani kar ku riba cin riba ninki a bakinka shine adha'afa mudha'afa ita riba kuwa take yi kullum karuwa take irin dai da barban kuna na zamani e in mutum ya karbi wannan kudin to da yana jinkirin biya kuma kudin zai ta karuwa ne har a wayi gari ma ruwan ya fi wani kudin yawa shi da abu akon ba ba ba to Allah ya hana irin wani shi yasa ko da gwamnatocin mu babban abin da yasa ake samun karayar tattalin arziki irin wannan kudaden ruwan su suke jawo sai za a ba wa ƙasa bashi a ce bara a fara biya ba sai bayan shekara ashirin duk irin wani abu a kan ba a fara tun kuɗin yana ɗan daloli har yanzu ka ga ya nufu ya nufu fiye da yadda ake tsammani kuma zuwa ka gaba muku waɗansu takunkumi kala kala a sa muku dokoki saboda wannan ruwan da aka ɗora wannan aya dai Allah ta cin riba irin wannan nau'i na riba eh wanda dukiya za ta ta karuwa ita ruwan zai ta karuwa Allah ce wata kulla ku ji tsoron Allah lalla kun tubiro da ku samu rabo ku samu tsira ku dukiya sannan ga ayat suratul baqara da makaranta yanzu alladheena ya'kuluna riba لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتقبض الشيطان من المس sannan akwai aya a suratul rum Allah ta'ala ce a wa ma ataitu min ribat liyarbu fi amwalin nas wa la yarbu inda Allah eh abin da kuka bayar na riba domin ya karu daga cikin dukiyar mutane kuka bayar da kusa ku karu to ba zai karu ba Allah eh Allah ta'ala yana ɗebe albarkar wannan dukiya kamar yadda za mu ji aya nan gaba to wannan duka ne na so shi ne da ke nuna haramcin riba sannan a cikin hadisi manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama ya ce la'ana Allah a la'ana sallallahu alaihi wa sallama akila riba wa mawkilahu wa shahidahu wa katibahu a wata ruwa ce hum sawa hadisi ne mutum guda ne manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama ya ce Allah ya ci mai mai cin riba mai ta'ammuli da riba shine akilin riba wa mawkilahu da wanda yake bayar wanda zai bayar da kuɗi bashi a biya shi da riba shi ba shi da riba Allah sai ne masa albarka wa shahida da wanda yake shaida akan hidimar riba shi bai bayar ba bai ci ba amma zai shaida akai za a rubuta a gare ni ya sa hannu shine shaida da wannan hadisi malama sun haramta aikin banki in ba bisa darura ya halatta ce iya rayuwar kan domin za ka dogara irin bankunan da suke ta'amali da kudaden ba ya kamata ko da mutum yana yi a rashin wani aiki to da zarar ya samu kujewa nan wallahi musifa ne wanda dukkanin commercial banks na Najeriya ka cire yan tsirari akwai su jais su tax sai wanne ina gani ba su kwaya uku ko wani ba ka yi ba su ne wanda aka yi kokarin tsara su a tsari na shari'a amma duk sauran commercial banks wallahi kwa ba tare da haka zaman ka lafiya ka nema aikin yi kar ka yi aiki a wani wurare saboda za ka zama mai shaida ba sai za ka rubuta ka yi star ka yi approving kuma a baya to shaida ba a biya shi da tsinon Allah idan ka ce tsinon Allah kuma fa ne santa mutum daga ramar Allah al ibadu rahmatillah addu wal ibadu rahmatillah koran mutum ne daga ramin Allah. To ya za a ce ya rayuwar ka hanyar abincin ka kullum tsimin Allah kake fama da ita. Ya ce wa katiba ko da mai rubuta kaga duka ne ma'aikaci mai ko shi zai rubuta aka rubin zai sa a a wata waya maza Allah ya ce hum sawa duka ne suke a wajen jini. Ka gaba kamaci kudin ruwan ba amma zunubin ka ɗaya da wajen shi saboda ka yi shaida ko ka rubuta. Allah ya sauwaka. wannan hadisi muttafaqun alayh bukhari da muslim sun rawaito shi sannan wani hadisi har illa ya annabi sallallahu alaihi wasallam ya lissafa riba a cikin asab al mudikat asab al mudikat laifuka guda bakwai masu halakarwa annabi ya lissafa riba a ciki laifuka ne manya manya guda bakwai kowannen su yana halakar da ya ce ijtani bu sab'al mudikat ko ne san ci waɗansu manya manyan laifuka guda bakwai masu halakarwa fadakar mina a shirku billah daga shi ambaci shirka da Allah wa qatlun nafs allati harama Allah illa bil haqq da kashewa rai wanda ya haramta a kashe ta sai dai da haƙƙi sai ce wa qatlun nafs da kisan rai kashewa ta wa akalun riba da cin kuɗin riba ta'ammuli da riba wa akalu mali yatim da cin dukiyar maraya yana cin dukiyar maraya wannan kan shi daban ne ba kuma Allah ya ce wuta ma ake ci tun daga duniya inama ya kullu da fi mutunin na sai su rawa tsira sai ya ce na biyar a wa qasfil wa qasfil mumsanatil ghafilatil mu'minat da yin kadafi a wata mata kaman biya mu'mina da ta gaba daga dukkan wani aiki da alfasha kawai sai wani ya ce ai ya fuska shi haka kawai ne gaba shi wallahi wannan ma na cin kawai in mutum ya yi kadafi a wani ko a wata in bai kawo shaidu hudu ba za a masa gona da tamani eh fajin duhu samani jalta wala ta kaba da wani shahada ta kaba sannan sai manzo Allah ambaci a wata walli wani zahabi ko da juya baya a lokacin yayi to a wannan hadisin da ya da shaɗi riba tana cikin laifuka masu halakarwa da Allah tsare a wani hadisi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce riba tana da ƙofofin laifi saba'in da ɗori saba'in da ɗori laifi daban daban daban daban kashi saba'in da ɗori ya ce a yi sarwa mafi sauƙi daga laifuka guda saba'in da wani abu na riba an yanki harajin umma shi ne kamar mutum ya tara da wani ya kwanta da mahaifiyarsa inna lillahi wa inna ilaihi raji'un jama'a ku tuba ga Allah in har a bayan mutum ya yi toyi maza maza yi da dama ya tuba ga Allah yanzu zina da kowace mata ma ya laifi ta balle a ce da uwa mutum ya kwanta wannan ba karama kenan ina ga sauran kuma ba karamin laifi na riba shine kamar mutum ya kwanta da uwa Allah ya sauwaye shi yasa su Yahudawa sun kware a wannan harka da eh su sun kware a hidima ta riba Allah ya ambata suratul nisa ko a wa akadin riba qarin an wa akadin abwanan nasu bil batil da cin dukiyar riba da an hana su da kuma cin dukiyar mutane da bara da haka dai ala'ayi halin ita riba babban zunubi duk abin da aka ce ma hidima ce ta kudin ruwa to mutum ya kiyaye to malamin fiqh sun kasa riba kashi biyu kamar yadda koda cikin tafsiri ya da aska sai dai bai fara da bayani yace yan qasimu riba ila qismai riba ta kasu kashi biyu akwai ribar nasi'a riba ta jinkiri eh riba ta jinkiri a ziyaratu nadira ta akhiru dai shine kari a madadin jinkirin biyan bashi misali ka ba mutum bashin naira dubu goma da sharaɗin zai biya ƙarshen watan march to da watan march kai bai samu kuɗi ba sai a ce to akwai zuwa april amma za ka biya dubu goma sha ɗaya in april ya bai samu sai a ce to sai zuwa watan da ba dubu sha ɗaya wannan ita ne ribar nasa eh ribar nasi'a ce riba ta jinkiri ana ƙara ma lokacin biya kuma ana ƙara ruwa wanda ita ne ya tsara da mai wani in za ka biya shekara ɗaya sai ka tsallaka ba ka biya shekara ba to za a ƙara maka wannan ruwan jika eh demo kai jinkirin biya demo kuma ruwan zai ta multiply ita ce kira ribar nasiya kuma ita ne asalin ribar ta jahiliya wa kana ribar jahiliya fitai ribar jahiliya ce bashi gida za ka zo da damuwa sai a baka bashi amma an ka zo biya za ka yi kare to wannan ita ce riba haka tsarin dai bankuna da ake yanzu dan ba bankin da zai dauki ne sun goyi baka babu kari ko akwai Allah ba su baka bane su baka kuɗi haka kawai kai biyan bukata ka dawo su daidai ba a sai an a kuma ita riba da kaɗan da mai yawa duka haramun da wani wajen za a ce ma interest in just one percent ba yawa dai to nan ko point zero zero zero nine i one ne in dai akwai gudu a kayan to haramun bai halatta ba da kaɗan da yawa duka haram eh duka haram ne inda a fahimta da halatta ba shi da suna fashewa suna cewa wani kudin madadin rike su da kai za a da biya a ce zai karu shi yasa a kara duk wannan ba dalili ba ne musulunci ya zo da tsare-tsare da ya kamata a amfana da kuɗaɗen kuma kowa ya karu akwai mudaraba akwai salai akwai kirama duka wannan nau'uka ne na mu'amala da babu cinikayya wanda za a baka kuɗin ka juya riban ku raba tsakanin ku ya halatta shari'a kamar su bankunan jaiz da muke magana a kansu su suna mudaraba nau'i ne na cinikayyar ka in ka zo ka ga wannan abin kana so a saya maka sai a yi cinikin sa sai a biya mai sayarwa kai sai a baka sai a ɗora riba a kai ka biya tsawon wasu watanni da riba ka ga wannan ba da riba ne ko kasuwa aka yi sai a maka aka yi ta biya su da riba su ko nawa suka sa ribar kuma ya halatta inda za su saka riba ta ninka kudin 100% in dai kai kayan da shi ke nan ba amma a baka kuɗi a hannu ka je kai hidimar ka kuma ka biya kai kayan wannan riba ya halatta ba shi kuma wallahi ta ɗaiɗe kun mutane akwai bashi ka zo da damuwar ka ta kuɗi a ce to ba kuɗi amma ban aro ne in ka zo za ka yi kayan kuma sai ka ba kai kayan haramun ne a ka'idar shari'a shi bashi a babin taimako yake in har mace zo da damuwa ka ba shi rance kana da hali sai ka ba shi ya biya ka daidai yadda yadda ka baya a matsayin ka taimake shi ka yi sadaka amma ba magana wai a ci riba da bashi ba a haka Ali bin Abi Talib yana cewa kullu qardin jarra nafa nafa kawo riba duk bashin da ya janyo amfani to riba ne a ka'ida kar ka ba mutum bashi kuma ka karu da bashi ba a yi ba a haka shi bai halatta ba in ka ba mutum bashi to daidai ne ya so maka Allah ba sai dai da ya ji daɗi ya zo biyan ka rashin kansa sai ya ma alheri ba sharadi kuka yi ba to yanzu ma ba ka ce ba ne ka ba shi aron kuɗi ya yi noma da ya kama kuɗin ka sai ya ce to ga gon hatsi kuma na baka kyauta wannan babu dai saboda sanda zai baka kuɗin ba ku sharadi ba kai ne kai biya da kanka to wannan babu dai amma duk kuɗin da za a baka rance kuma a ce ka zo da ƙari to wannan kan shari'a ba ta yarda da wannan ita ne ribar asiya sannan nau'i na biyu akwai ribar fadl riba ta fifiko eh riba ta fifiko shine a ko ajabi a shay'an bi jinsihi ma asiyarati fil qadar shine ayi musayan wani abu da jinsin sa tare da ƙari a wajen gwargwaro a ka'idar shari'a duk abin da yake jinsi ɗaya ne to za a yi musayi ba ƙari kamar gero da gero, dawa da dawa, masara da masara, shinkafa da shinkafa. In za a yi canji to duka ɗaya. Ba maganar kare. Shinkafarka mai tsakuwa a rigar gida, shi kuma tasa gerawa ce an gyara ta inji ko tairat. In za ku canji, ko da waccan tairat ɗin za ta sayi 'yar ƙasa da kwano biyu, to wanda za a yi canji daidai da ba ƙari. Eh ba ƙari. ka ba shi kwano ɗaya ta yana ya baka mai tsakowa kwano ɗaya haka za a yi za a ci ko da ko waccan nan za ta sai wannan kwano wanne canji za ta baka yi idan ku aka yi ƙari an ce ba mun gane wannan ko yawwa yana da kyau mata su gane dan suna yawan haka tana da shinkafa ta mai gidanta ya je mata Thailand tana buƙatar wani canji sai a je a canjo 'yan ƙasa a dawo da canjin kuɗi to riba ne ba haramun ne shari'a da gero da ƙaura ai da maiwa duka jinsi ne ba za a ba da wannan gero kwano da rage a ba da maiwa kwano ne ba da dawa ƙaura da dawa waccan ne mara daraja duka ɗaya ne in dai za a yi musa abin da yake jinsi ne babu kare bai halatta ba ya sa hadisi manzo Allah ya ce azabu bi zabi riban illa yadan da yake ko da haka ba a kare abin da yake jinsi ne bai halatta ya kare akwai sandan da za a yi zuwa da wani dabino mai kyau a nan salama ya ce dukkan dabinon kaibar haka yake cewa suna ba da kwano biyu dabino mara kyau sai a ba su wani madadin kwano ɗaya mai kyau sai ya ce wannan shi ne asalin riba asalin riba ke ka ba da kwano ɗaya na shinkafa ta yi rana ba ka kwano biyu yar gida asalin riba ne ba bai halatta ba shi bai halatta ba abu ɗaya za ka yi kana da shinkafar ka mai daraja kana son wata wanda ba ta kai ta ba ka samu canji to sai dai ka sai wa mai shago ka ce nawa za ka sai shinkafa ta sai sai ya ɗauki kuɗi ya ba sai ka cire kuɗi ka sai tasa sai ka koma da sauran canji amma ba zai aika sai kuma ce to bar a baka canji ba to wani riba ne eh ba kakara abin da yake cikin ne bai halatta to haka wajen asar canjin kuɗi nan ma in dai kuɗi kala ɗaya ne matsayinsu ɗaya in za a canji ba a ƙari azabu bi zahabi wa fiddatu bi fidda yadan bi yadi mislan bi misli in za a canji zinari da zinari azurfa da azurfa to hannu da hannu kuma tamka da tamka ba ƙari sau da ana irin haka in za a yi biki sai a je canja bitcoin mutum sai kai dubu goma sha ɗaya a ba shi mint dubu goma to riba ne ba a sayan kuɗi da kuɗi kuɗi kala ba a yi sai dai a yi canji daidai da daidai in ka ba da tsohon dubu goma ba ka sabon dubu goma saboda matsayin su daya yanzu ka je sayan kayan dubu goma dan da sabon kuɗi sai a ce ka dubu tara ba ruwan mai shago in dai kuɗi zai karo mai kyau ne to ba ruwansa da cewa sabuwar naira ka dubu goma da haka ba a ƙari in za a canja naira da naira ko dala da dala bai halatta ba daidai da daidai za abin da ka ba shi za a ba a babi na sarku haramun ne yin ƙari a kuɗin da yake nauyi ɗaya ne kuma haramun ne jike ne mu gane wannan da kyau yasa malama suna da wata ƙa'ida suka ce alƙa'ida shari'a fi hadal ba ƙa'ida ta shari'a babi na canji suka ce idan ta hada jinsu har wata ziyarar wata ake idan jinsi ya zama iri ɗaya jinsin kuɗi ko na abinci to haramun ne kare kuma haramun ne mun fahimci matsala ko za mu canje naira da naira to ba kare daidai da daidai za a fara kuma ba jinkiri kan ka zo canji ka ce to kawo naira dubu na je ka dawo ba ka canji haramun ne na kwafi halarta yadan da yadda ake canji in ba ka dubu na ɗaya sai ka irgo canji sai ka ɗauko hankali ko da ba abin kare ba inda aka samu jinkiri nan ma ba ta shi sai ba ta shi ba ba a jinkiri a canji ba jinkiri ba a jinkiri ka so sai mai mashin ya kawo shi sauke shi a bakin shago a wasu wani ma canji ɗari biyar wallahi ba canji to rage ɗari biyar da ba ɗari biyu wannan ba bai halatta ba bai halatta ba ko ya baka canji ko ya baka a ɗari biyu ka sallan mai mashin in ka canjo zai ka bashi amma ba magana jinkiri a karɓo na a rike a baka wani bangare da canjin a rike wani bai halatta ba shi ya mana biya ko to ba daidai ba ne ko ya baka canji inda akwai in babu kuma sai ka ranci ɗari biyu ka sallama mai fashi sai ka nemo canji amma ba a rike ba kuɗi a ce ba na kaza ba a yi ba a yi da ya mace yadda ba saboda jinkirin da za a samu din nan ribar da sai a tashi ka in aka yi ƙari kuma ribar ba ta tashi ka kuma duk haramun suka ce wa idan talafar jinsi idan kuma jinsi ya bambanta halatta ziyarata dole ta ake ƙari ya halatta amma ban da jiki yawwa yanzu na da dala kana da naira za a samu ƙari ko saboda naira ta mu naira ta rage ya halatta mai canji ka sayi ka sayi dala ta da naira ta kaga za a samu fifiko to ya halatta a yi fifiko amma ban da jiki sai a yi da biyar haruda haruda lallai wajibi ne mu kiyaye al'amura ne da muna ta'ammali da su yau da gobe amma ba a san da ba ne. In dai za a canji abu iri ɗaya to ba ƙari. In jinsi ya bambanta ya halatta a ƙari. Kamar shinkafa da gero. Sai a duba adadin kwanan shinkafa nan kwano nawa na gero zai siya sai a baka yawan kwanukan gero saboda in su ba ne ba ne. Amma in dai sunan su jinsi ɗaya ne to ba magana ƙari ba daidai ne haka kuma. da irin wannan matsalolin suna da muhimmanci kwarai da gaske mu san su mu kiyaye saboda mu tsira da da addini sannan a babu riba akwai wata matsala da ake kiranta da suna bai ina shi ma ma nan suke sun yi bayani bai ina ciniki na ina ita ma riba ce ake sa mata labule eh riba ce ake dan mata dabara mutum ne zai zo shagon mai sai da zantuwa asali kuɗi yake nema bashi mai shago ba zai ba shi sai ya ce to ba na atamfa ta dubu hamsin misali sai ya ɗauko atamfa sai ya ba shi ba mu ba ta atamfa ya ba sai ya ce to nawa za ka sayar ma atamfa tun da kuɗi kake nema shi mai shagon ba ya ba shi ta dubu nawa za ka sayar ma tun da kuɗin kake nema ka sayar ma kawai na saya dubu arba'in sai ya karɓa atamfa sai a ce sai kai ko dubu arba'in ya ba shi yanzu yana bin bashin nawa dubu hamsin to wannan ma riba ne kawai an ɗan sa mata labu dai ne daidai yake da ya bashi bashi dubu arba'in ya biya hamsin eh riba ce kawai aka mata labu dai alinci ba ko inna lillahi ka ji wani suna alinci ba haka kawai zai zo shago ba yatin yake so ba amma zai karɓi kayan kuma sai mai shagon ya saya kasa da yadda ya sayar masa ya ba shi kuɗin nan take shi kuma yana bin sa bashin wani kudin karshen wata wallahi duk ma'aikacin da yake harkar nan asirin sa bai taba ruwa ko zai ruwa ba zai ruwa ka gan shi da buhun shinkafa wanda da kai gidansa aikin tan kaɗai ba bashin shinkafa ka aka kayan gida ne da ko ba komai za a huta a sai je ya karya ta sai ko ku ya sayarwa mai shagon misali yau a mai shagon ya ba shi buhu a dubu tamanin sai ya saya dubu saba'in sai ya karɓi kuɗi to yin wani harkar duka riba ne. Duk dai dabara ne, yaudara kan suke wallahi. wannan duk yaudar kan suke manzo Allah sallallahu alaihi ce za ta baya'tum bil aina wa raditum bis zar wa qastum adnab al baqar sallallahu alaihi wasallam idan har kuna ciniki irin wannan baiwa dina ciniki na riba kuka rikice dan shanu kuka yarda da yabanya ma'ana kuka mai da hankali akan noma da kiwo kawai ya zama duk tunanin ku kuma na kawai kamar da yanzu ko ba laifi ba ne a yi ta harkar noma amma ya zama kawai rayuwar ta koma noma kiwo kawai wata raktumul jihada kuka bar jihada ma'ana duk wata harka ta addini kai ba ruwanka kawai kai ne gona kawai ina za ka gona daga ina gona wani jam'i ma dai ne saboda tsabar gona asuba ma a can za ka ɗauko hanya ba ruwansa da ilimin addini ba sallah akan lokaci ba neman sani to annabi ya ce Allah zai dora ku kasance ko ba zai ɗauke shi a kayan kuma sai kun da addini eh da haka wannan al'amari ne ta haka kwarai da gaske dole ne a ba mu ce kai ya kiyaye yan zamani ya zo ciniki kala kala ya shigo ƙasar nan tun da abubuwan intanet ɗin nan suka zo online banki kullum sai ka ci ciniki kala kala kuma abin takaicin mutum sai ya shiga rikicin sai ya zo yana tambayar ba da mai kuma ka rasa na zaka yi kai ba baka sani ba dole ka ce baka sani ba musamman mata ko wani ciniki ne a ce wallahi ne za ka sa dubu kaza kullum za a baka riba kaza wani irin ciniki ne wani a ka'idar shari'a ba a ba da fixed profit a ce ma wani ka sa dubu hamsin kullum kana da dubu biyu a shari'a ba ta da wani ita riba ba a ƙayyade ta ana bayyana ne abu da kawai abin da Allah ya ba sai a raba to wani yawa ba ce da kin nasu akwai zan an sha tafiya musu da kuɗi ba sani ya za ka yi kasuwan da baka san me da ba kake yi ba kawai kuma ka yana da baka san mutum ba bai san ka ba kawai ta, ta wannan za a kai duk wani cinikin da yake akwai garan a tafiya kullu bai in jar jar kullu bai garan haram duk wani ciniki na garari da ba ta haram haram ne shi ma haramun ne ba ya tare bai baya a ce wannan glass din in yanzu za ka biya dubu goma in sai karshen wata dubu sha biyar amma farashi biyu haramun ba ya tare bai baya ce bai halatta ba shari shi ne ba ya tare bai baya ce amma ba dai biya na sai da shi dubu goma da ce ni kudin kaya na dubu sha biyar ne kawai ko yanzu za ka biya ko karshen wata ba laifi dan na ƙara riba amma ka raba farashi biyu ka ce in yanzu ne dubu kaza in karshen wata dubu kaza to wannan ma riba ne manzo Allah ce duk wanda yayi ba ya ce riba ba ya ce ko dai ka karɓi kuɗi ba fi kasanci ko ba ya ce riba na eh eh bashin taki na nawa ta daidai kudin da ya karba ba ne ya halatta za ka yi ba mutum kuɗi ma bashi ya biya ka da shinkafa da ya noma ba da kiwa ana ce mishi asala bai usala za a cinikin kaya ne babu kayan a biya kudin a hannu sai lokaci ya kawo kayan wannan babu shi ya halatta. Na. A wannan ba komi riba ba ta shiga. Harkar kakara sai a shiga amma ana dukan hanci ba. Eh ko da ba riba ana dukan hanci ko? Ana dukan hanci. In za a kowane abu kima yadda ya dace ta adalci kai sai kai ciko saboda naka bai kai na wancan ba komi. amma lallai mu kiyaye lamarin ribar da yana da hatsari kwarai da gaske to amma irin kayayyaki na ma'aikatu ba a ka baburan abin aiki na welfare ko abubuwa da ya mutu farashin tsaya wani ya halatta su a ce babur a kasuwa dubu da biyar kai sai aka ba mu a dubu da takwas za ku biya a shekara biyar ba da in ka ga kana so za ka yi karɓawa ba amma da kuɗi za a ba ku dubu ɗari ya ce za ku biya ɗari takwas ko wani ya zama rage amma in dai kayan aka sayar maka tsada saboda za ka biya kaɗan kaɗan kai ya tafi wannan ba da haka wannan babi dai sai mun koma littafi fitowa nan za mu san bayani da za mu mu san me yin lokacin da za mu kiyaye ta yasa haramun ne mutum ya shiga harkar kasuwanci bai yi karatu ba eh haramun ne in za ka yi harkar kasuwa to duk waɗannan abubuwan sai ka ji amma bayani malama suka ce kasuwanci yana da kunce kunce sama da ɗari uku to amma wani da ya samu jari kawai sai mu da shawo duk irin wannan ka'idodin sai ka yi kokari ka sani sannan ka je kai kasuwa malama suka ce yana cin bid'a harkar kasuwa tarkul jari da so da bi da nafsi a bar jari a kasuwa na sai da kayan kansa wannan bid'a ne tawa yasa zamanin sai na Umar yake yawon fajiri in ya zai ma tambaya kana kasuwa baka san dokoki ba sai zana ka sai ya kulla shago sai ta makaranta sai ka yi karatu da kuɗi wala ne da rawa ya fara fiye da kanta da wallahi da alaka mutum ya kata ko sai ya san me ya kunshi a ciki Allah ya sauwa Allah ta'ala ya ce wa man amana duk wanda ya koma ya ci gaba da ta'amuli da riba bayan kuwa hali ya zo gare shi Allah ya kawai ya kasa na waɗanda su ne ba a kuta shiga wata ƙungiya a fadido su masu da wawa faran malama suka ce aikin zunubi baya da mamman da mutum a wuta in dai mai imani kafirai na asali su ne ba da wata wuta an gano wannan ko to amma idan mutum ya halatta zunubi to shi ne zai zama kafiri kuma ya dawo an gane bambancin ko yanzu wanda yake cin riba ya yarda riba haram to shi fasiki yana aikata kabaya idan ya mutu yana yi to yana karkashin mashiya Allah Allah ya dama masa azaba ni ga dama ya riba to amma idan ya ce cin riba halal ne ai riba ce halal ne to ya zama kafi irin wannan su ne ma wuta wuta kuma da goma za su da an kafa kafaru bi sababi tahdid ma haramta saboda sun kafurta ne a dalilin halatta abin da Allah duk wanda ya halatta abin da Allah ya halatta to wannan kafiri ne amma wanda yake aikata sako bai halatta ba to shi wannan fasiki bambanci kenan an gane ko
يمحق الله الربا ويربي الصدقات والله لا يحب كل كفار أثيم إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة لهم أجرهم لهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون
Allah ta'ala ya ce yamhaqu Allahu riba Allah yana tauyewa riba an yi kisu wa ya fi baraka yana tauyewa dukiya ta riba kuma yana tafiyar da albarka ita dukiya riba ba ta albarka ko dai ta tafi baki daya sannu a hankali ko kuwa ta zama babu albarka a cikin ta kwata kwata duk wanda yake ta'ammali da riba to Allah ya riba ko dai dai bai wa albarka da za ta lalace dukiyar ko ko Allah ya cire mata albarka a kasa yin abin kirki ta kaga ga kuɗin amma ba taimako ba sadaka ba da ba ta da ba babu yadda za a yi dukiyar da ta yi ba yau hakun da mu riba Allah yana tauyewa riba yana ɗebe albarkan dukiya ta riba ba za ta yi albarka ba eh shi yasa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce wanda dai nafsu bi haqqi Muhammad biyadi na rantse da rabon da da da wanda rabon da ke hannunsa bakta saba rajulun malin min haramin bai ba da tabbiti mutum ba zai taba tara dukiya ta halittacciyar hanya ba kuma kuma Allah ya sanya albarka ciki ba zai yi ba ba yanda za a mutum ya tara dukiya ta haram kuma Allah ya ta ba zai yi ba sai ga ga kudin amma an gagara abin kirki ya ce ولا ولا ولا تصدق فيضاع له فإن تكبر به ba zai yi sadaka ba kuma ba shi lada ba na ko ya yi sadaka da irin wannan duniya ya gina masallaci ba lada ya sayi qur'anai ba lada ya kai mutane makka ba lada ya ciyar da mutane bayan Allah ba lada duk abin da ya da irin wannan duniya ba shi da lada yana da ta'ala da يتلوه خلقه إلا كان له كان له زادا إلى النار ba zai wuce ba irin wannan zuciyar ba kuma ba sai ce ta zama masa zai zuwa wata bayyana da lafiya ya mutu ya bar zuciyar za ta masa zai zuwa wata a duniya duk abin da ya na addini ba zai samu lada ba saboda zuciyar ta riba ne ba ta da amfani me amfanin wannan tsari Allah ya saurara ya ce inna la'a la yamku hadisa bil khabith walakin yamku khabisa bil khair Allah ba ya shafe ruwa gona da gona sai dai yana shafe gona da kyakkyawa haka zuciyar riba dama haramun ce dama tsantsan haramun ana neman a misalin haramun dukiya haramtacciya a ce ma riba cin hanci da rashawa duk irin wannan haram tsantsan haramun ne irin wannan Allah tsare yasa a ta irin yantar da ake saka mutane a banki in dai ka gane an sa ma interest to kar da ita ka dole interest ka dai sai da za ka yi shi kawai eh in dai har ka gane ana sa ma interest akwai account din da ake sa interest ko kamar sai din saka wani ko ne sai mu ce to in dai ka gane wannan bandarori da aka saka to ka cire su ka je ka ba ma wani kyauta ka ko ka sa a wannan kina amma kai ka ci kamar samun bala'i wani dan ya ci wani kudin ma zai je aje hakkin talakawa ne ma ba ba za ba su da wani sai a je aje wani sai sun nuna sun nuna sun nuna sai a ci wa biya kuma a ci wannan ruwa Allah ya sauwa ta ka mu kiyaye ko ana raba mata jari da sunan tallafi amma a ce za su biya da ka duka haramun wallahi kowa ya ba su wannan jari ko ta ko ta hauce ta kare ko da kai jari da irin wannan kudin bashi da za a ce da tsari wallahi sai ka kai kwata kwata bai da albarka duk wanda zai baka wai bashi da sunan tallafi a ce ma amma za ka biya ƙarin ka za ka ce ba na so yanzu mutane suna zaman zaman suna kasuwa da ɗan jari da daidai wani ba duka ka ce ya kamata ka fara da shagonka kai expansion ka zo mu baka miliyan goma na wallahi in kai da ka shiga wannan hidimar naka na dama sai ya lalace balle ba magana kai ka ba bai baka jari ya taimake ka ya baka jari ka biya daidai amma ba magana kai ka biya shi da kaya wannan shari'a ba ta yarda da wannan Allah ya saboda Allah ta'ala ya ce yan akulla riba wa yu'ti sadaqa Allah yana tauyewa dukiya ta riba ya tafiyar da albarkanta wa yu'ti sadaqa kuma yana tsara sadaka yana bunkasa sadaka wa yudha'afu sawabu sawabu yana ninka sadaka ita sadaka albarka Allah ke sawa cikin ta ita ba dukiya ta riba Allah yana shafewa albarkata wallahu la yuhibbu kulla kaffarin kaseer Allah baya san dukkan bayan kafinci kuma wayan kusa ai musul man kana musirin ala kufrin zarafi Allah bai san wanda ya kasance dokewa bisa kafa cewa ubangijinsa bi ta halin da riba ta hanyar halatta riba wallahu ana asimin mai yawan sabo ai fatiru da akalin kangararre da wannan ta'amuli da riba ne fa inna wata ala la yuhibbu Allah baya son sa wa la yu'aqibu ala ma'asi Allah bai masa kuba a bisa wannan zalimi da ya aikata idan ya wuce bai tuba ba amma idan ya tuba ya gyara to wannan Allah ta ala zai yafi masa ko wani zalimi Allah ya yafi in dai mutum ya tuba gaba da tubarsa na Allah ta ala ce innal ladina amanu wa amilus salihati lalle wanda suka yi imani suka yi ayyuka na gari wa qamu salata suka tsaye da sallah wa atawu zakata kuma suka ba da zakka rabo ajru da inda rabbi suna da ladan su cikacce a wannan su wala khawfun alaihim babu tsoro a kan su wala ma yahzanun ko ba za su yi bakin ba ai la khawfun alaihim bin makaruhin ya'ti tu mustaqbal babu tsoro a kan su da wani mutunci da ne wala wala yahzanun ba za su yi bakin ciki ba ala amalin ma'amurin kalma ma a kan wani al'amari da suke so da kishin sa baya. Ai, ko kuma in yi wani fitar da amfani su masu nutsuwa da cikin dukkanin halayen su. Littiba ya zama da nashi maula saboda sun bi wannan Allah majalisar da ba su. Da haka wajen bin Allah ake samun albarka amma duk aikin da Allah ya saba ba ma ne ya su Na'am. وفيما يأتي كتاب للمؤمنين كيف الذي يقول الجواب كان عليك مؤمنين في تعليم كيف يتقلصون من عقود الربا wajen karantar da su ta yadda za su kuta daga wato yarjejeniya ta ita allati irtabatu biha qabla al-hajj wanda sun riga da sun kulla kafin hajji kafin hajji ya zo ya ba da bashi ta riba akan za a kamsa riba to ya za a kuta daga wannan ya Allah ya yi wanda ya haɓa
يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين فإن لم تفعلوا فاحذروا بحرب من الله ورسوله وإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة وأن تصدقوا خير لكم إن كنتم تعلمون واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون
Allah ta'ala ce ya yi wallafi na amur ta kulla a wata ma a fiye da riba ya wanda suka yi ba ji tsoron Allah wata ruwa ya kuturu ko kubar ma a fiye da riba duk abin da ya shaura na riba in kuntum mu'minin da kun kasance masu imani da gaskiya masu gaskiya a wajen imani domin shi mu'mini na bazan sai yana aiwatar da duk abin da Allah ya umarce yana barin duk abin da Allah ya na ma'ana uturu ko ma sharrattun alal nasi tarkan kulliyya kuma duk abin da ku shaddanta mutane bari baki daya ka ba da bashin dubu goma kan za a biya ka dubu sha daya to ka ji tsoron Allah ka bar abin da ya karu yawwa fa in lam tafalu in ku ku aikata haka ba ma ma amantukum bihi min tar ma umirtum bihi min tarki ma baqiya min riba kulli idan har ba ku aikata abin da aka umarce ku na barin abin da ya shawar da riba gaba ɗaya ba fa azalu bi harbin min an-nari wa to ku sani eh ku shirya ku tanadi akwai yaki tsakanin da Allah wannan malamin sace na shi girman da Allah yana sanar da ku yaki ku shirya tunkarar Allah za ku yaki duk wanda da wace da ba dai ba dole manzo Allah ya ce ko shari'a ta tabbatar da da yin sa in bai bari bai ce ya yi ga wannan hari ba sai wanda ya kuma man ada ne wani ya ba ba da an duk wanda yake kiyayya da masoyin Allah shi ma Allah yana sanar da shi yaki to wa yake da yake da makaman da zai tunkara da haka duk wanda bai bari ba ya sani ana sanar da shi yaƙi da Allah da manzansa kaga wannan akwai tsoratar wa in tuntu idan kuntum ba ai rajatu man kuka da kuka bar al'amari na riba fala wa rusu amwalikum kuna da cancanta asalin dukiyar da ka bashi bashin dubu goma da zai kama sha daya sai ka tuba to yanzu kana da cancantar yanzu so maka da duka ko wannan ƙara shi aka ce ka bari kuna da cancantar asalin dukiyar la la tazlimu wa la tuzlamu ba za ku yi zalunci ta hanyar kare ba ba za kuma zalunce ku ta hanyar tauye ku ko na abu da dukiyar ku sai a neso ma kudin ka na asali wannan riba sai ka bata Allah ta'ala ce wa in kana zun usrati idan har ya kasance wanda ake mun sa bashin a ma'abucin kunci ne ba shi da lafiya fa nazaratun ila maisara wajibi ne akan ku ku jinkirta masa zuwa lokacin da zai samu dukiya haka ake so in kana mutum ba shi bai da hali da ku jinkirta masa har zuwa lokacin da zai samu dukiya a gane ko kar kai ta masa barazana in yawan da ya ya ka sani ba shi da hali kar ka tada masa hankali ka san wani mai ruwan ba shi ba shi da hankali a rana sai ya masa waya sau ya ce babu kuma a ranar bai ta masa waya to ba a so ka masa uzuri har ya samu haka ake so kar ka hada shi da yan sanda a wala ko ka kai shi kotu a kulle su ba su da hakuri wallahi wani ka ya daure wani sai ka ji abin ta kai arzikinsa ya kai a ce ya aure bayani amma ka ji ya daure to me riba ka da ka daure shi me riba da ka samu ka je ka kulle shi ko bai da halin da bai biya ba a san haka a shari'a in mutumin da ake bi ba shi yana cikin kunci to a masa jinkiri har lokacin da zai samu ba magana daure ba maganar barazana da tada masa ka yi hakuri har ya samu so samu kana da hali ma ka yaki kai ma ka sai yaki maka annabi sallallahu alaihi wasallam ya ba da attajiri ranar kiyama Allah zai zai masa rahama me da ne shi idan yana bin bashi sai ya tura yaran sai ya ce ku je gurin wani da wani da wani ina bin su bashi duk wanda ba shi da halin biya ku ce min ya fi masa sai haka yake ba dauri ba kai wa ƙara da ya mutu Allah ya ce dalilin abin da yake na yafi mutane shi ma ya fi masa to ka ji ba ashe ba asara bane dan kana bin wani dan wani abin da zai sa ka rayuwa ka san bai da hali kai hakuri ko ka rage masa ka ce wa da tsakanin mu da kai akwai ko shi in ka san goma ka kawo hankali na yafe maka goma ka kwantar da hankalin ka duk sanda ka samu kana kawo ai ka taimake shi ko amma a wani gari mutum baya san ba duk haɗe yana kawo da kai yana sun biya ba me ya me za ka yi wannan Allah ya sauwaje bashi musiba ne wani akan bashi sai dai da zuwa jami'i ba ai san za ku na haɗuwa kana tambaya sai ki fitowa sallah wallahi sai ki fitowa kuma ɗan uwanka ne musulmi ka san bai da hali ka masa rage mana ko ka ce sai ya samu ko ka ce kaya ne in ka yafe wallahi baka faɗi baka faɗi ba yawwa idan kuma ɗabi'a sace dan arabta ne zai ci na wani ya ci na wani to wannan shi ya jawo kansa ko zai san halin kibiya ko wannan kan duk abin da ya same shi shi ake ciwo waɗanda ke nan ko kin biyan bashin mawadaci wannan ƙasa ne a nan ce matsalar gari ya zo in biyan bashin ne mawadaci za ki ci to wannan shi layin sadaba za ka yi kai karar sa a kama shi ya biya ka inda ya rashi kana masa bashi ya ki ya biya ka kuma kamar zai amai zai amarya ai tuni ka kai karar sa kawai a alama yana da wadata ke ran kana bin sa bashin dubu ɗari kuma ka ji an ce wai sa sai bai zuwa sai a kudin ruwa ai maza maza ka kai shi kotu a kama shi a karɓe ma kudin ka saboda alama yana da kuɗi ne kuma to da haka in bai shi ne ke biya da wani za a yi da shi har a biya amma an fara shi ya masa uzuri Allah ya sauko ba zan masu yafiya da hakuri gaskiya Allah sai ya fi mana in ya wuri ne ba a kai wata gobara a kan wani na babu na bari wani bahaushe ya karɓi kayansa sai ya sha kare kodi kayan sai ya kore kodi kayan mutane da wannan da ya je wajen alhaji ba shi ya ce to ai ba in sa ku bara ba sai ka ji ai ba in ya wani ko yace ai magana ta wuce ya ce ina takardar kawai so ke da zamu ba shi ce ka ba ba ku su ka ci gaba ka ga wani abun mamaki shi dan uwansa musulmi ya ce ai ba shi ya kunna gobara ma'ana sai an biya shi ko shi ko wancan kafirin ya ɗauko littafin ma ya soke ya ce magana ta wuce a ba shi kayan a ɗora yadda aka tsaya za a ce kafiri ne har zai ji tausayi ya irin wannan hali kai musulmi ba za ka ji ba shagonsa ya kone da kayan da kone ba za ka yi kone ba ina za ka da dukiyar ne kam Allah ya sauwaje Allah ta'ala ya ce wa an tasaddaqu khairul lakum kuma ku yi sadaka sai fa sai ne gare shi wannan mara shi ne kuma sa sadaka ku ya ke masa ya ba ne akan ka ce sai ka daure shi ko sai ka wulakanta shi ka yi masa sadaka ka yafe shi ya ba ni ya kuntunta a da idan kun kasance kuna sani Allah ta ala ce wanda ku yi wani tobe wani fi ilata to ga wani hadisi da ya kashi tafsiri ya ce wannan salama ya ce man anzara mushira aw za aw za an adalla kullahu wa man adalla ila mushrik duk wanda yawa mai ya jinkirta mutumin da ke cikin kunci kana kusa ba shi sai ka ba shi lokaci ka ci duk san bai samu da wani ko kuma ka yafe masa bashi to Allah zai sanya ka ido wasa ranar da ba wata yi ba sai ta su riba ka ci kuma da wakai to da haka mu zan masu hakuri jama'a ka gaya masa wani ka yi hakuri duk san da Allah ya baka dama sai ruwa ka sake jikinka ka ci gaba da mu'amala Allah ta'ala ce wata koyon manto ya kuma fi ilalla ku ji tsoron wani yanayi da ake mai da ku a cikin sa ba a aikin dora wata siro na ilai ku ji tsoron yanayin da ake mayar da ku zuwa ga Allah ba na ranar mutuwa ce ku ji tsoron wannan rana kuma tana nan da ba wanda ya sai yaushe ba wanda ya sai ba wallahi yana da ce ni'ima ma da Allah ya kore mana ya da dan da an san da za a mutu wallahi wani tanka ranar ta zo zai mutu zai dawo kawai numfashi zai dawo ko ba kawai yanzu a ce maka sati mai zuwa sau duka kwana uku ai tun daga yau ba ci ba sha ba bacci ko to ma Allah sai ya koye maka wannan ma rahama ne wallahi to amma dai ranar tana zuwa ku ji tsoron ranar da ake mai da ku a cikin tarwa ga Allah ran da za a mai da ku ga Allah ko yi wanda ya ita ne ranar kiyama bayan mutuwa kuma za a je a tashi thumma tuwaffa kullu nafsin sannan a wannan ranar za a cika kowace rai jaza'a ma kasabat sakamakon abin da ta aikata ai amilan min kai da masharri abin da ta aikata na da ko da sharri duk wanda ya san da wannan rana ta kiyama wallahi zai yau da shi wasan kiyama abin da Allah ya ce a ka kiyaye saboda akwai ranar tana da zuwa wannan ya da wani hali da za a ce su ba bai na kasa ya ce ta hanyar tauye musu aikin lada an wuyar sanya ko ƙara wani mummunan aiki babu zalunci a wannan rana وفي رواية تعليمات لكيفية مراقبة عمل العلم وآية نظام كانت إن شاء الله آية شيء من سوء وأن ذات بيان وكيفية كل عمل لتباش وكتابة لكم والإشهاد تسن يشير وباش عليه سونا لما سبب الطريقة إتني آية ما في سوء القرآن وحفظا للإرد كما تبصر موتك وتسهيلا للقضاء من سبب القيامة وقتل النزاع lokacin sabani ko jayayya ba su suma da juna sai ta riaya da zama karanta ko mai sha Allah idza ta dai duk qur'ani ba ita kuma duk akan hidiman bashi akrimin na bashi ita ne aya da ko saboda amintar da dukiyar mutane ya zama akwai taka zanna Allah tsare Allah ba mu bai sauke ba dukkan abubuwa da kai Allah ya da ko lafiya ya kai mana da shi ba ya sa mu daga shiryattun bayi a wannan wata sai albar to nan za mu daga ta insha Allah wa alaikum Na'am. Na'am. Zai bada buhu. To, ya ce akwai wani bashi da ake yin sa a ba manomi kuɗi ko a ce zai ba da buhu kaza in yi noma. E wannan shi ake kira assalam, salam. Shari'a ta yarda da wani. Lokacin damuna baka da kuɗin noma, sai kuma yana da kuɗi a hannunsa sai ku yi ciniki. Ya ce nawa za ka sai noma mun je noma kaza sai ka ce zan sayar ba shi naira kaza. Sai ya ɗau kuɗin sai ya ba sai ka je kai noma kai noma ka samu kuɗi wai ya ke cewa salam a gane ko kayan babu shi amma za a yi cikin kayan a da kuɗi a danga maka kai kuma sai ka je ka yi noma sai ka biya shi da wani ya halatta ko ɗan kasuwa ne mai zuwa ya siyo shanu ko dabbobi bashi da jari za a rata aiki ciniki a ba shi kuɗin kayan ya je ya nemo kayan kawo sai ya ci riba wannan shi ake cewa assalam babu laifi haka to amma kai ba za ka rubuta ba ka san haka ko yawa ba za ka yi da ka ba ka san yanayin kasar gonar ka ka san me za a iya samu sai a yi cinikin ko kuma ka san da kaka geran yana kai ba kaza sai ka ce to na sayar maka dubu kuɗi kaza sai ba ka kuɗi sai ka je ka yi noma kaka tana yi sai ka je so masa wannan geran ba da ke wannan ba da ne guda sana eh ba da babu da ke amma da kudin zai baka yace ba kai noma an ka biyan da kaza kaza a wannan biyan wannan shi ne ake cewa sada akwai mudaraba ita mudaraba ka tauce za a kudin za a dauka a baka shi yana da jari bai iya kasuwa ba kai kuma ka iya kasuwa ba ka da jari to sai ku kulla mudaraba ya dauki jarin ya baka sai ku yi sharadi duk ribar da aka samu za ku raba kashi kaza da kaza shi ne mudaraba kaga yanzu ba bashi kuɗi ya baka ba jari ya bayar kai kuma ka iya kasuwa sai ka rabi ya kuɗi uwar kuɗi tana nan abin da aka samu na riba shi za ku dace da wannan mudaraba ke ba daidai ba ne ba a kayyadewa abin da za a bayar kuskuren shi ne a ce wai duk wata za ka bayar kana ana bar shi ne a kuɗa kawai sharadin mudana ba ba a kayyadewa ne ba ko miliyan ɗari ka ba mutum zai juya ba za ka ce duk wata za ka kara abin da aka sha sai a ce to za a kasa kashi kaza kai kana da kaza ni ina da kaza amma ba a kayyadewa ne ba yau akwai faɗuwa akwai riba yau wata nawa samu da yawa tana bayi ita ka'idar shari'a shi ne ba a cin ribar abin da ba a kuma asararsa yawwa ba haka a irin wannan tsarin inda za ka ba shi jarin sai ya aka yi hatsari kuɗin ya kone ko aka sace in dai ba sakaci ya ba to ba ka mace ko wannan kaddara ne ta hauka kaga banki ba suna da wannan sharadi su ba ka miliyan ɗari kai kwangila sai a kibiyar kayan juyin mulki ko a yi zaɓe a canja gwamnati ba ruwansu duk abin da ya faru da za ka gina classroom ɗin guguwa ta bauta rushe kuɗin da ka ci sai ka biya to amma fa'idan shari'a wani kuɗi na guda rabai aka sace in dai ba sakaci kai ba ba za ka biya ba shi ne tsare-tsaren da shari'a duk wani akwai sabon biyuwa sun isi sanadi mudaraba kiraba musaka ga sunan dai kan muzara'a duk ga sunan an yi bayani saboda musulunci ba a san zaman banza ai zaman banza musifa ba a so a zanna ba a wannan shi yasa aka kawo irin wannan ma'amalar ko da baka kuɗi wani yana ci akwai yadda za ku kai da shi ba matsalar ba ai kuma ana ce ba an gwada mutane da yawa sun cinye kuɗin wallahi da yawa shi a ba shi kuɗin a tausaya mara ya iya kasuwa madadin ya ci gaba a ta kawai sai ya buɗe harka kaga yana fulasta a gidansa yana canza gir yana kaza ko ya canja kuma da kudin mutane ba to shi ne illar amma dai da amana ya halatta ka da kuɗi ka bayan a juya kuna samun riba ta amma kada ka yi riba a barta a kafe abin da Allah ya bayar shi za a raba kuma shi ne mudaraba zai ci abinci duk baya ciyar riba ta eh zai ci abinci zai sa sutura ba zai tsada ba bukatu na dole zai rika yi in aka gama ne abin da aka samu sai a zanta a yi safiya wallahi na eh na eh jera za ka waje mana ko ba ya zo ai kawai kai kun yi ciniki ne kuma jero kaza ya baka kudin to kana harvesting jeran za ka masa ka gan ya ƙara daraja shi ya ci riba in ya sauka ya bani aka ƙa'idar shari'a ne yau inda a lokacin za ka sai masa geron yana dubu ashirin ashirin sai baka kuɗin buhu ashirin da aka baka girba sai gero kai dubu sittin sittin to haka za ka kawo masa ba za ka ce to ainihin da shiri shiri ba da babu in ya hau shi ya ci riba in ya faɗi ya faɗi haka tsarin shari'a ne eh da hannun da ya riga riba shi ne ya riga asara za a ƙa'ida take alkaratu bin zamani Allah ya sa mu dace shi ya sanya mai da a sai an yi Nigeria ko da kowa sai ya yarda kai mai noma ya ce maka dubu kaza zai sayar maka a ce a a sayar maka kaza ka yi tunani yadda za ka fita ba zai kawai shi zai sa ka'ida ba eh ba ba ne kyau ko sai ka ƙara wani abu a yi dubu pos ko ta ai wannan layi ba akwai rikici da yawa to a ka'ida dai ba magana ƙara wani abu shi pos dama ai shi dama dan ciniki aka yi shi kawai ka bayar ne a zari in turawa ne daidai kuɗi za ka tura ƙa'ida ce a yadda ya halatta mai kawai su karɓi caji sai idan aiki zai maka ya cire maka ya baka kashi to dan wannan cajin da ake sawa malama sun halatta saboda ɗawainiyar da yawa ba kowace yana da wani ka tura wa kuɗi da ƙari ne ba ka sada wannan ba ne tana shiga wasu ba daidai ba ne. har yanzu akwai malaman da sun ba su ma da ba wallahi wata wata masu dama dama shi ne aka ce saboda kawai ya yi maka ya da shago ya kawo mai aiki ya yi kaza to dan wannan caji a matsayin ladan aiki aka kalle shi ba matsayin tsari a wajen canji ba da haka ba wai ka sai ka sai ka ƙara wannan wannan kuɗin kaya gaskiya wannan kam da yawa ba sai da shi yau maganin wannan kawai ka je ka cire kuɗin ka ba ka siya da kuɗin ka shi ke nan wannan wannan الله واسع اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على محمد وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت وبارك لنا فيما اعطيت وقنا واصرف عنا شر ما قضيت فإنك تقضي ولا يقضى عليك إنه لا يذل من واليت ولا يعز من عليك تبارك ربنا وتعاليت اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من كتب عذاب الآخرة اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من كتب عذاب الآخرة اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت